الولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي بيغ وجه سبر شكرا تنبوده تريد الأربعين لبقي bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya don ba manta ba ta tv da ya gabata mun cike a ƙarshen suratul talaq za mu tashi farkon sura ta sittin da shida wato suratul tahrim suratul tahrim sura ce madaniya kuma haka ake kiranta da wannan suna kamar yadda malamai suke faɗa sura ce madaniya a gurin dukkan malamai tana da ayoyi guda goma sha biyu shi ma kusan malamai sun tafi akan haka sai dai a wajen cewa dukkan su ayoyin madaniya ne imamu suyuri a cikin al-iskan fi ulumul qur'an yana ganin shi daga aya ta goma zuwa ta sha biyu ayoyi ne yan maka daga zaraba Allah matsalar lillazi a kafarun ra'adar wahi zuwa ƙarshen sura shi a gurin sa suro da ayoyi ne na maka ta sauka tsakanin wato bayan suratul hujurat kafin suratul juma'a tsakanin suratul hujurat da suratul juma'a ce tana da ayoyi sha biyu kamar yadda muka faɗa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya walihi da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم
bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma halallahu lak me yasa kake haramtawa kanka abin da Allah ya halatta ma ya wuce bi marzata azwaji saboda kana neman yardan matayenka wallahu ghafurur rahim lalle Allah ne gafara ne rahimun kuma mai jinki qad faradallahu lakum tahillata aymanikum hakika Allah ya wajabta muku warware rantsuwoyinku wallahu maulakum kuma Allah shine majibintin lamarin wa huwa al-alim al-hakim Allah shine mai ilimi madani al-hakim kuma mai hikima wa id asara an-nabiy kadiya ku katina lokacin da wato annabi alayhi salatu wassalam yayi sirri ya gana da wato ila ba'd azwajihi da wasu daga cikin matansa ya gana ya gaya musu wani abu hadisan wani zanti bayan ma nabba bihi yayin da ta je ta zantar dama suna cewa kullum ma ja wajen sunaini sha'a duk zancen da ya haura mutum biyu ta yaya in dai ba za ka iya koyi abin kai kaɗai ba to ba yadda za a wani ya koye ma to shi shi ne kullum ma ja wajen sunaini sha'a to shi ne yake bayan ma nabba bihi yayin da ta ba da labarin abin da suke da annabi alaihi salatu wassalam wa azharahu Allahu alaihi Allah ya bayyana wa annabi cewa kai sirri da ita ta ji ta faɗa an rafa ba'dahu da annabi ya zo yi mata magana sai faɗi wani kaɗan daga cikin zancen da ta yi wa arada an ba sauran zancen kuma yake magana a kanta falamma da fa hadi yayin da ya ba ta labari kalar sai ta ce man an ba aka hada kai ba gaya ba waye kai ya gaya ba qala sai ce nabba'ani al-alim al-khabir Allah masani ya ba da labari shi ya ba da labari wannan ayoyi da muka ji da ayoyi biyu da za a ji a nan gaba malamai suna cewa uqtil ba fi sababi nuzuli sadri hadhihi sura malamai sun yi sabani akan dalilin saukar farkon wannan sura wasu malamai suka ce ta sauka ne akan sha'anin mariyatul kibbiya ita ce wadda annabi alaihi salatu wassalam yayi saka ta daga ce baiwa ce kuma ita baiwa kun ga ba a rabon kwana da ita duk da me ita ya ga damar saduwa da ita zai sadu da ita to saboda haka sai ya sadu da ita a ɗakin ɗaya daga wato cikin matansa wasu malamai suka ce ita ce na Aisha wasu kuma suka ce Hafsa amma ya fi inganci a kan cewa wato na Aisha lokacin da taro ta tarar an sadu da baiwa a ɗakinta to shine kawai sai kishi ya motsa ta fara maganganu sai annabi alaihi salatu wassalam ya lallashi ta yace to shi kenan da girma ba ki ba da aka kai hakuri to shi ne Allah yake magana a kan cewa lima tuharrimu ma ahalla Allah lak me yasa kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta ba dan ta kimar za ta azuwa ki kana da kawai kana neman yadar matanka kawai domin bayan nan ai zabewa ta sai ta samu hafsa suka tattauna cewa ga abin da yake faruwa domin ta taya ta faɗa to shine ma da yake wasu suna ganin akan sababin nuzul din wannan wasu kuma suka ce ba shi ne sababin nuzul ba sababin nuzul din hadisi Anas dan Malik radiyallahu ta'ala an da yake cewa Annabi alaihi salatu wassalam wato ya ko hadisi Ibn Abbas yake cewa kamar da Ibn Jarir tabari sai kan mufassiri ya kawo a cikin littafin sa yake cewa na je na ce wa sayyidina Umar kuntu li Umar bin Khattab man al-mar'atani kala kamar mar'ata ne suwaye matan nan da Allah ya magana a kan a cikin suratul tahrim da Allah yake magana a kan cewa wato annabi ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta masa a ka wato a kan sai sai na mu yace suwaye ba Aisha da Hafsa ba yace da Aisha da Hafsa tutinki wa kana balawul hadith fi sha'ani ummi ibrahim al-qibtiyya wasu ma da yake ce amma farkon hadisin yana kan sha'anin mariya bin qibtiyya kamar yadda na faɗa da yake cewa sai na umar ya je gidan annabi alaihi salatu wassalam yana shiga cikin gidan yace fa wajatu hafsa fa qalat ya nabi allah laqad jitu ilayya shay'an ma jita ilayya ahadan min azwaji fi yawmi ko ce na na hakan sai take ga annabi alaihi salatu wasalam an yi mun abin da ban ji dadin sa ba ba ta bai kowace mace ba sai ni aka yi wa an sadu da wata mace a aiki na a kan yin kuɗa ta kala sai annabi ya ce ala ta bayyana an uharima fala uqaribuha to yanzu idan na haramta ta gare ni ba zan ƙara kusanta ta ba zan ƙara saduwa da ita ba kin yadda shi ke na hankalin ki ya kwanta ƙarar bala sai ta ce kwarai kuwa in hakan za a yi na yarda sai annabi ba harama sai annabi ya ce to da kai ba ni ba mariya sai ya ce amma la ta kuri zalik li ahadi kar ki ga kowa da gani sai ki fa da kansu li aisha ta ce na fito na gaya wa aisha fa da harawu alaihi kuma Allah ya gaya ba fa anzalallahu ya ayyuhan nabi shi da Allah ya dokar da ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mun ya faɗa duk lokacin da Allah ya tashi magana da Annabi alaihi salatu wassalam za ku ga shi ya halitta amma kuma baya kafa sunan sai ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul ya ayyuhan mujaddid ya ayyuhan mujaddid ko ina haka zaka ji in kan sunan da karara to labari ya kawai wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul labari labari ake bayarwa محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لا باري وما نزل على محمد إلا باري إلا كجسونا يأتي من بعد اسمه ahmad duk inda kai suna annabi karara to labari ya ce bada labari ne karara amma duk sauran gurare annabi alaihi salatu wassalam ba a kama sunansa Allah madaukakin sarki wato kina ya yake masa tayawa ne to shi dama da yake ibnu jarir yana da ruwaya da sa'id bin jubair shi kuma daga malamin sa abdullahi dan abbas yana cewa yaminun tukaffiruha dangane da wanda ya haramta iyalinsa a kansa to rantsuwa ce da ake nema mutum ya kafara a kanta domin la karka da lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira to malamai suna kawo wayna asbabun nuzul din dangane da abin da ya shafi wannan sura sannan kuma ana kawo wata ruwaya har yau suna cewa abin da yake mafi inganci wa sayi wa Allah la dika kana fi tahrimi al-asal abin da yafi inganci shine ayat ta sauka ko surat ayoyin sun sauka saboda annabi ya haramta wa kansa ne shan zuba dana ina take cewa annabi ya kasance kana nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan inda zainab bint jahsh zainab bint jahsh a irin dabaru na mata da kishi mai kyau idan annabi ya shigo ɗakin sa kullum annabi ya shigo gida bayan la'asar sai ya kai da duka mata zai ne ka na wurin ki ba wata matsala zai yi shi ne abin da ake magana ko ba a gidansu kake ba ya halatta ka je ba yin yadda matan mu suka ɗauka ba cewa idan gida biyu ne da kai Abuja da Lagos dole da kake Abuja wai haramun ne ka je Lagos ba gaskiya ba kwana ake magana amma zuwa a ji lafiyar su da yadda suke wannan ba wanda ya hana babu saboda haka annabi alaihi salatu wasallam yana tambaya to ita kuma dabarun da na mace in aka ga shigo sai ta samun masza sai na nan zaki na tanan zaki sai ta samun masza ba sai ta miƙo mata a ɗan ƙaramin kotu sai ya tsananta yana tambaya tana hira ita wannan hirar da ke tana kaga lambocin da ne quality time shi ne lambocin ta tana bukata a ɗan ba ta lokaci saboda haka ya ɗan dade bata waɗa sai dade bata waɗa ana wa hafsa ala ayyatuna da kana alaiha sai na na aisha da hafsa suka gano wani abu ake wani a ɗaya wai da ɗewar mintunan ma da yake ana wuce ana lura da cewa lallai yanzu fa nan ya muke ya san gome saboda haka kawai sai na na hafsa da aisha suka haɗa baki suka ce duk wanda ya fara shiga ɗakin ta cikin mu da ya zubo mu kama hanci mu ce warin magajin rike wata wujiya ce mai kama da tabarwa shi kuma da malin da zai salam an san cewa baya son wari ko da yaushe shi kansa cikin da an keke turare da annabi yake sa ba dan mu warin jiki ba ne a'a kawai da yana sawa ne dan mu koya amma shi cikin sa da kar da kan keke baya bukatar wani shi ta hanyar bacci wasu ke zuwa su karkar gumin jikin sa ya zama majalar turare saboda haka shi jikinsa ba wani abu da yake bukata kirarin yana sawa ne don mu koya amma ba wai don jikin ba ko kaya annabi ya sa wato su yake wa kyau ba kyau suke mar ba yawwa su saboda haka ko da yaushe haka annabi alaihi salatu wassalam ne su saboda haka annabi yana shigowa daki sai ya ana kama ni me ba suka ce anya ba wani abu kace ba shi kowa ya san wannan sai ya ce a'a ba wani abu da nake banda zuba da nasha ɗakin zainab ya ce kuma ita ce da ya kafa ɗakin hanyar ya ce wata faɗa haka to sai annabi ya ce da yau ba zan kuma sha ba sai Allah ya ce ya ayyu annabi ya kai wannan annabi ni wasu harimu ba halallahu lak me yasa kake haramta wa kanka abin da Allah ya ya halatta ba domin yanzu ba halal ne kad farada Allah ma halalla tabtaki marzata azwaji kana neman yardar matanka wallahu ghafurur rahim amma Allah ne gafara ne rahimu kuma mai jin shi ne bayan suka ce duka asbabun nuzul din duka kowanne ya faru kowanne na mariya ya faru na wato na na zainab bint jahsh ya faru kamar yadda ka karanta al-ittika na Imam Suyuti ai zai ga ma akwai abun da mata tarara nuzul mata tarara nuzul akwai wanda sababin nuzul din sa an samu ikra kamar suratul fatiha za ka ga an ce ba makiya ce kuma an ce ba madaniya saboda haka ba sauri ta sauka ba yawwa to shi ne abin da za ka fita kawai din to shi ne Allah madaukakin sarki yake wallahu ghafurur rahim lallai Allah ne gafara ne rahimu kuma mai jin kai qad faradallahu lakum tahillata aymanikum hakika Allah ya wajabta muku warware rantso wallahu maulakum Allah shine majibin lamarin wa huwa al-alim al-hakim Allah shine madani al-hakim kuma mai hikima wa in atara an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha katina lokacin da annabi ya sirri da wasu daga cikin matansa ya koye wani zance falamma nabba addi lokacin da ta daula labarin ta baya wa adharahu Allahu alaihi sai Allah madaukakin sarki ya bayyana wa annabi labarin an raba ba da wuri zo sai ya gaya mata wani tashi shi ne malamai suke cewa idan mutum ya ma laifi da yawa idan ka zo tuhumar ba sai ka faɗi duka ba idan dai laifin yana da wato sarƙa misali laifi ne wanda aka yi shi daga wannan sai wannan sai wannan shi ya haifi wannan wannan ma ya haifi wannan wannan ya haifi wannan to abin da za ka yi za ka kawo mutum da laifi ba sai ka haɗa shi da bango ba da ka faɗi wani ɓangare da gaske da ya san cewa banda wannan ɓangaren fa akwai sauran iya wannan kawai in ya yi kwamfetin kawai ka tsaya iya nan har sai ya mutu za ka ɗora wani to kuma ba a yi kaza ba domin faɗar gaba ɗaya in ka kula shi gaba ɗaya kuma zai ji irinsa ya bushe cewa tun da ka san duka wato ko me za a yi ina ba ta fahimta lokacin da ka tsora wa ɗaya biyu ya san cewa ka fi kan da yawa to ku tsaya a nan ku tsaya a iya nan kawai a tsira a nan a duk hukuncin da za a ɗauka ɗauka wannan shine malamai abin da suke ba da shawara karkashin wannan ayat kenan kaga da annabi ya zo sai Allah ya ce a rafa ba da wuce ya gaya maka wani bangare wanda bangaren nan ya san ce ko sun san cewa ba yadda za a yi mutum ya sani ba tare da ya san sauran bangaren ba to sai ka tsaya a nan kawai shine a rafa ba'dahu wa arada an ba sai kau da kai gaban sai bangaren domin kai ya kai gaban kai gaban go gaba daya falamma da ba hadi yayin da ya ba ta labari kala sai tace man an ba ka hada wai ba ka labari kala sai annabi alaihi salatu wasallam yace nabba ali al-alim al-khabir matani ne ba da labari shi ya gaya mu ba shi ke rasa ya kare ba ko kun yi rancen ku to Allah madaukakin sarki ni shi ya gaya mu ai rance ya kare kuma sai Allah ya ce ne
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات طيبات وأبكارا Allah ya ce in ta tuba ila Allah in kuka tuba zuwa ga Allah ku biyan nan da na Hafsa da na Aisha fa kad sadat qulubukum hakika zuciyoyin ku ai malat qulubukum zuciyoyin ku za su karkata su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wa in da zahara alai in kuka hade makai yadda mata suke wa maza wani lokaci to sai Allah ya ce fa inna Allah huwa maulahu to ku sani shi ubangidansa Allah ne in kun je kun haɗa kan ku to Allah ya tsaya wa shi wa jibril to sai aka gaya muku banda Allah madaukakin sarki kuma da akwai waɗanda za su tsaya masa nan da nan wanda za su rika kula da shi shine kuma mala'iku aka ce kuma a mala'ikun ma shugaban su shine wa jibril wa salihul mu'minin da duk wani mu'mini wanda yake nagartacce kaga da yadda Abubakar ana zuwa gaya masa ke hadda baban kenan a wanda za su tsaya wa annabi alaihi salatu wasalam ba za su goyi bayan ki ba idan kina so ki ji wani abu ke ma har da haddana ki ba yanzu domin su ne salihul mu'minin munagartattun bayi cikin mu'minai sai Allah ya ce kai wal mala'ikatu ba ma haka ba an faɗi gaban mala'iku aka ce da mala'iku gaba ɗaya ba da zalika zahir bayan haka gaba ɗaya suna goyon bayan annabi alaihi salatu wasalam ata rabbuhu tabbas domin ata kamar da ibnu abbas yake faɗa duk da alqur'ani in ta zo duk ata tana nufin wajibi tabbas ba tsammani da kaga ana kada ne a larabci ne ba za ni karashi ko to banda ta qur'ani duk da qur'ani tana nufin tabbas in dai Allah ya ce ata to yana nufin tabbas ba ta karashi ba ce ba ta nahawu ba ce ata rabbuhu da gaske tabbas ubangijinsa in tsallaka ko da in ma ya zo ya tafi ku idan annabi ya tafi ku ko ku tara da duka an yi budi lahu ko an yi budi lahu a wata kira da sannu tabbas Allah zai canja masa azuwa da wasu matan sai aka wuce bin na kira wasu matan da ba ku san su ba amma ga su fa khairan min kunna wanda sun fi ku alheri bari ku jira matan suke sai aka ce musulma ba suka baki ba ku musulmi ne to za a ga musulman mu'minatin daga musulmi mutum ya zama mu'mini to mu'minai ne za su zo da su za a canja ba kani ta din za ku ce ita hausa za ta je suka baki ta ce Allah ya ce wato a mai da ke ba inna ha kawwabatun kawwaba ko an ce a mai da ita lokacin da annabi ya sake ta Allah ya ce a mai da ita saboda tana yawan azumi kuma tana yawan tsayuwar dare sai Allah ya ce to in ma kuna fi da ibada sai Allah ya ce Allah zai ba ki kani ta din ai da'i adil ba ki biyayya ga Allah eh shine tsani ta ce ta ibadin masu yawan duba ga Allah madaukakin sarki abidatin masu yawan bin Allah ta tsani ta ce masu biyayya nan kuma abidatin masu bauta sa'ihatin masu yawan azumin nafila sai ibadin sannan kuma za a baki budurwa wa abkaran ai au abkaran ko kuma wato wato budurwa nan bazawara aw abu karan ko budurwa kaga nan shi ma rabi ya kai domin hamza bazawara to in kina jin jewa zawara ji kina ji da kai to Allah zai baki bazawara wa abu kara sannan kuma in ke Aisha kina cika baki a cikin gidan cewa ke ka aiki sabuwa a gidan nan ko ce sakan hanci sai Allah yake kuma da yan mata za a hadawa annabi alaihi salatu to wannan in ka tuba ila Allah faqad sadat qulubukuma in har kuka tuba zuwa ga Allah ku sani cewa lallai zuciyoyin ku sun karkata zuwa ga Allah madaukakin sarki shine bakar zagat qulubukuma wa in tazahara alayhi in ko kuka hade wa Allah alayhi salatu wassalam kai fa inna Allah huwa maulahu ila akhir al-aya ma da yake wa mimma yadullu ala anna Aisha wa Hafsa huma al-mutazahiratan al-hadith alladhi rawahu al-Imam Ahmad abin da yake nuna cewa da Hafsa da Aisha ne suka hade wa Annabi kai hadisin da Imam Ahmad ya kawo daga Ibn Abbas yake lam ajal harisan ala an asal Umar an al mar'atayn min azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allah da Abbas yake ban guje ba kuma shine Imam al-Mufassiri shine wanda annabi yayi wa addu'a akan tafsiri Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu ta'wil amma da bai san ma'anar wato wannan ayar ba sai da yi tanaci yake ni biyar annabi Ahmad sai da Umar dan ya sanya za a yi ya kai a masu wane ne wa yannan matan ya ce ban guje wannan kwaɗayi don a gaya mu allatai ni ƙara Allah ta'ala inda tuba ila Allah fa kan sabat qulubukuma matan nan da Allah ya magana akan su na cewa inda tuba ila Allah ya nufi tasriya cewa an kuka tuba zuwa ga Allah yace hatta hajja Umar yace haka ne da hakuri ina ta duba yanayi wannan lokaci ya kamata mu sai na Umar tambaya lokaci da yanayi da ya kamata na yi tambaya yana ɗaya daga cikin ladabi na ka wato samun ilimi mai yawa ka duba yanayin da za ka yi tambaya a ta wani lokacin ka kira in tambaya ce ka ce da Allah tambaya ce da ni akwai lokaci saboda lokacin kace mutum kai daga wani abu sannan kuma ba fulajin ba kai a kira ka ka san ɗabi'a mu kenan sai mutum ya ma fulajin in ka kira zai ce tambaya ce ne da fulajin kuma kai ne ka kira me kwan ce to ka je da da Allah ka je tambaya zan yi wani kira wannan shi ne ka'ida an kana so ilimin kai albarka in kana so dan wayan abubuwan su suke sawa ilimi albarka su suke sawa abubuwan da da yawa da muka raina to saboda haka sai da ya samu yanayi da lokaci yake ban samu yanayi ba har sai da annabi alaihi salam sai na Umar amma wato Allah ya kara masa yadda ya tafi aikin hajji yake wa ajaddu ma abu sai na bi shi falamma kana bi ba'd tariq lokacin da wato sai na Umar bayan an yi aikin hajji an dawo ya hau gefen hanya ya ce adala Umar sai sai na Umar ya dan karkace wa ajaddu ma abu wato ya bi wata hanyar da bari yace ni ma sai na karkace na bi shi da idawati na raka shida da ya ga yadda da hanya ya san bukata zai je biya yace sai na dauki al'idawa talga yace na dauki buta na raka annabi alaihi salatu wassalam da ita an kai na Umar yace na raka shi da ita fata barada sun ma dali ya biya bukata sannan ya taso ya dawo kun ga ya dube ne yace fa takabtu ala ilayhi fa tawassa na rika zubo man ruwa yayi alwala fa kuntu sai yace to ya samu lokaci kun ga ya gama alwala sai yace ya ajira almu'mini ya shugaban mu'mini man almar'ata li azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wayannan matan da Allah ya magana akan cikin suratul tahrim inda tuwa ila Allah fa qad tadkhuluhuma ya ajira almu'mini da wa inna matan ya buke karo bai na kokari ya yi wannan tambayar bai samu lokaci ba sai da aka samu wannan dama ya bi da ya ba da dama kuma sai da ya hidima ma sannan ya tambaya yace wa inna ma dani allatani qala Allah ta'ala in tatuba ila Allah fa qala Umar sai sai da Umar yace ya wa ajaban laka ya ibn Abbas al'amarin ka daban mamaki yake ya kai Abdullahi ibn Abbas daban mamaki yake imamu zuhuri yace imamu da yana Umar ya wato yaji me yasa ce ya kai na ahlul baiti sai har kara fara tambaya kawai yanzu sai ka tara farafan lokaci ka dau lokaci kuma sai ka gama hijima yace wallahi ma ta tu wa anu wa lam yaqdumu qala yace na rantsa da Allah yace ma ta tu wa anu wa lam yaqdumu abin da ne wanda yake na ubar tambaya bai kore ba domin kaga ayar ai ta yi zargin da ya haka ya zaci amma bai kore ba qala sai ce hiya hamza wa aisha da ya dace bayani ba mai hukunci ce Aisha wa Hafsa sai fara faɗa ƙyarta inda abun wato ya boye aka yi sai ya fara cewa Aisha da ne ce Hafsa amma da aka zo sai ce hiya Hafsa wa Aisha kada sai ce sun ma kaza ya tuku lari sannan sai ya ba da labari ya ɗauko ya ce kula ma kar ƙauƙauƙurai ƙauman da bilibin nisa ya ce mu ƙurai shawa da kake gani in ji sai na Umar ya ce mu mutane ne da mun fi ƙarfin matanmu sun suna maka kenan lokacin da suna maka kafin ki yi hijira duk mutumin maka ya fi karfin matarsa balan ma ka dubnal madina to jinna qauman tagribuhum nisa'uhum amma muna zuwa madina sai muka ga abin ya canja su kuma matan su ne ke biyar a madina wata gidan ko saboda niyyar nisan su ai sun bi sauki har yanzu kuma mutanen madina sun kula maka sun har yanzu za ka wajen mu'amala wato mutanen makarashi ba kaushin hali amma na madina za ta girmama ka har yanzu a haka ce yace fa da fika nisauna ya ta'allamna min nisa'i ka san dabi'a mara kyau an fi saurin koya matan nan na Madina ana koma maka kanka ce me wannan su ma sun fara adapte sun fara koyar dabi'un nan na tsiwa miji tana yi ke mace ne da kuma a maka wasiya ba a maka wasiya ba saboda haka har sun koya shi ga abin da ake faɗa ko yara ƙanana da kake gani ko yara saurin ɗabi'a mara kyau sun fi saurin koyar da shi za ka ke ƙoƙari ka ga da wa ‘ya'yanka suke mu'amala shi ne daidai da wa ‘ya'yanka suke mu'amala sai ce wato nan da nan kare ya ce wa kare man jiri fi dari bani umayya ta bin zai gida awali ya ce gidana yana can cikin ƙabilar banu umayya a can awali kare ya ce magabin su yau man alamra a ci bai zaniyar turaji yake wata rana matata ta ɓata min rai ina magana tana yi ji sai na Umar duk zafin sa ba an kansu an turaji turaji ayi yace ni kike ina faɗa kina faɗa ni fakala sai tace ma fi kiro an turaji haka tace ba ma kike kike kana faɗa ina faɗa in ji ba sassa sai har ba ma kike kike fa wallahi sai tace turaran ce da Allah ba kai ba inna azwaj rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuraji anahu matan annabi ma yana faɗa suna faɗa wannan da kai karewa kenan saboda haka ana faɗan wannan wato kalmar sai da Umar sai ji tayi har dauyi wata azuhu ila hunna yawma ila lay yace take masa kaza ba ma wannan ba ba ta annabi tana iya fushi da shi din zaba har dai ta dauke ma ruja kuma sai kai kawai yanzu ka zo kai ta magana kada yake banda lafu yake jin wannan magana ya sa kawai sai na fito daga gidan ba da nasu ala hafsa na tafi gidan hafsa fa kuntu inna zuwa nace a turadi aina rasulullah yake rike annabi yana faɗa kuna faɗa kana dina da ce kware kuwa ba ma jamu ne ne yanzu da nake ba kariya ba ce kware kuwa ai ni da dama idan ka daji aure ake gaya ba a ce matakai ake bi akwai lokacin da za ka ɗauki matarka a matsayin kai ne shugaba wani lokacin ka ɗauke ta ƙanwar ka wani lokacin ka ɗauke ta ƙawarka mataki mataki ne ba ko da yaushe ne wannan wato dictator kuɗi yake aiki ba ba ko da yaushe bane ba ko da yaushe bane to saboda haka sai da Umar ya tambaye ta yake cewa ke yanzu annabi yana faɗa kuna faɗa wata hakimu ila kunna da yawa ila ne kuma haƙi kuna iya kaurace mutum ta ba dare qalat na'am sai ce kwarai kun ji sai ce kada ka ba man fa'ala zalika min kunna wa katira duk wanda ta haka a cikin ku ta ta bi dai azab annabi za ku yi haka a fata amalu ila kunna an yakdima Allah alaiha li kadati rasuli kuna so ɗayar ku Allah ya fushi da ita saboda annabi ya fushi da ita kuna sa haka fa idza hiya kada halaka to saboda haka duk wanda annabi ya fushi da ita ko Allah ya fushi da ita ta halaka la turaji'i rasulullah wa la tas'ali shay'an daga yau kar wanda kar ki kara ce in ni na yabe ki kar ki kara wato annabi yana faɗa kira faɗa kar ki kara tambayin tsoro abu da wai da kuma domin ai dalilin da ya faru shi ne bayan kai barbe an samu ganima sai suka taru su tara suka tashi a gaban gaske wallahi duk kayan ɗakin da ya zo mun ya canja gaba ɗaya dama ba mu da kayan kaza sai an mana irin wannan abun kana ka zo gida titi gaba ta kara ta saka gaba za ta zauna da ta ji kudin ko gidan ka ya fito sai dai kana da dabara kar ka gaya mata ai za ke faɗa da iyaye mata da matar ka ba ka gaya musu ya samu wannan dabara eh domin ba haka ba kullum sai ta kure ka in naira goma ce da kai naira goma nan za ta ƙare kai wata kila ba ita ka ba ta cinye amma za ta kuma da sai wani abu wata ɗabi'a za ta ci to gaba ɗaya suka haɗu suna da cewa su sai an yi kaza sai an yi kaza wani abin yawa annabi nauyi to har sai da Allah ya saukar da ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah 'ada lil muhsinati min kulli ajrin 'azima ya kai wannan annabi ka ga yawa matanka idan rayuwar duniya kuke so da ta lahira wato rayuwar duniya kuke so da tsawace tsawace da to duk ku zo za a ba ku duniyar amma za a cike kowace za a cike da suka bi wa utarih kunna za a muku take sara'ar jamila take kyakkyawa amma wa in kuntunna tunna Allah wa rasulahu wa daral akhirah in ku Allah da manzo da gidan lahira kuka zaba fa inna Allah adda lil muhsinati min kulli ajrin azima ku sani Allah ya muku tanadin wato kyawawa a lahira shi ne zai ba ku aljanna kuma za ku zauna tare da ni to saboda haka sai na Umar ya gaya mata wannan sai sai na Umar bai gama ba sai ce daga yau dalili min ma ni ma ba da ne duk abin da yake bukata ni ki tambaye shi dai masu matsawa annabi ai haka wani iyayen har yanzu suke yi sai ga wani ya zo ya san yarsa ya aura ma ya san tana zuwa makaranta sai ya gaya ma cewa kuɗin makarantar ta duk da kai kake zuwa karatun to ka kyale ta ni zan daga baya wannan kamar maganar mu ne na jiya umda cewa abubuwan da iyaye ke yi a da idan wani kawo yaba da dabi'unsa da halayensa kana so ya auri yarsa bai da ƙarfi kai ka gaji ta gefe ba tare da gidanka an sani ba ba kai ka tallafa masa a tsora akan abin da yake a tsora yana da karamar sana'a ce makamar ya tsora domin na karta kake kallo kai ba wani kuɗin da zai samu ba iyayen mu a da aka ce na faɗi kalmar nan kuma ina kuma mai rikawa cewa abin da ya sa aure lafiyar ala saboda da aure saba'in bisa ɗari a hannun iyaye talatin bisa ɗari a hannun ɗaya yanzu kuma saba'in ne a hannun ɗaya talatin a hannun iyaye to shi sa ba ma ganci har na babu misali da ishara da wahala ga mutanda ƴaƴansu sun zauna gida domin da yaro ya fara girma abokinsa zai yi magana cewa suna hira amininsa ɗansa ya gama makaranta zai gaya masa cewa to ko ya gama makaranta da an zo an bada labari zai ce to yanzu ne yake jira kuma sai a ce ai kawai ai masa aure sai to ya je gidana da wanda da wanda su ma sun gama karatu ya je kawai ya je masa da iyayen ba haka ce mu da ƙananan shekarun mu mun san wannan daga baya baya bayan sun zauna komai ya koma wani abu barai kuwa bayan sun zauna ne komai ya koma wani abu amma kafin sun zauna wayannan abubuwan duk iyaye suna yi suna yi saboda haka wannan kuma ya sa aure ya yi karko domin yaro bai isa ba kai zaka take ta domin aura ba haka ba maka ya aura ba ba kai saka take ta ba ko bai sai dai ga ka faɗa a ce to shi kenan kuma gidan amarya ma ba za su ji ba baban yaron shine baban ta shine baban ka domin kar abokin sa duk abin da ya faru gurin sa za a zo shi zai je maganta ko mutuwa ya san tana da wani uba amma yanzu ba to shi ka za ka ga rigima ta fallo ta fado tana zuwa sai uban ya ce ba ruwa na domin da ba ke kika kawo ki wata kila ba har rubutu ha bai kika rike ba a cikin ko ba haka ke yi ba yanzu har hawan shi suke wa iyaye a cikin ta saboda an hana su cewa wato ai mu zamanin mu ba yadda za ku bari kaza irin kalmomi na rashin mutunci duk suna gaya wa iyaye wasu iyayen nan ba sa gani amma su abokai da sauran mutane suna gani irin abincin da ƴaƴa suke wa iyaye akan kawai an hana su wani da wahala kuma uba na kirki uba na kirki ya muke daɗi wanda yake na jimin da shi duk lokacin da ya zabo miki wani future din da yake kallo mustaqbal ne ai kaga sun samo asali ne daga wa lokacin da Fatima binti kai da mutum biyu Abi Jahab da kuma wani kiran da Abu Sufyan Muawiya bin Abi Sufyan suka zo neman aurenta ai kun Annabi da zo da ya Rasulullah mutum biyu suna neman aurenta wa nan aura a ciki mahaifinta bai dare a lokacin annabi shi ne uba da ta ta gaya wa annabi zai ja amma abin jari fa zaura gun ne ta ko muawiya su lokun la la ba da shi muawiya ba tsoro ne eh shi wato masu irga kudin kace bane ne saboda haka kake aure shi shi kuma abin da duka yake kine man da bije da bulala ya zani wani magana ba su je ne sai yake kai aure kowa domin kowanne aibu ne sai yake sai ki yi Usama. Usama bai ma baya cikin ɗan takara, annabi ya ce kawai ya auri Usama. Ta ce ta yi ta. A tarihin da zai da aka ce ba taɓa ganin aure da biyayye da kyau irin da Usama da da ba ta wani da ba. Me yasa saboda zaɓin manya ne. To har yanzu idan mahaifi ba son zuciya ya zaɓi sai kin ga alkhairi. Kin ga alkhairi. To wayannan abubuwan da muka saka muke muna ganin wani ci gaba ne wallahi baya muke ci. Baya ne. saboda haka lalle ya kamata a lura da kyau a dawo tarbiyyar iyaye da kakanni da aka raina ake ganin wasu wasu waye ba ta ce ta dai domin yanzu muna gani aure kwanaki kaɗan kaɗan yake ya mutu mun ba da misali da da da bawan Allah da ya zo a sallah ya ji wani yana yana rera kira'a ba an gidan da tilo ne da yake da shi ya ce Allah ya sa kana da aure shi wallahi ba da aure shi to muna da irin kuma su kira suna gida yace kawai kaje ka duba abu da yake nan kuma da yake ruwa din aka yi za a kai masa ya masa aka yi auren har yanzu da suke da yaya shi karda kai ta kace ya ne wata zan cewa kwanakin baban da ya duba wata sani ba wallahi to irin wannan ɗabi'un suna da kyau ga misali da lokacin da Hafsa ta zama bazaura waye ta nemo mata miji ba sai na Umar ba yaje gurin sai na Abubakar yace bai da bukata saboda sun ji annabi ya taɓa furta maganar ta yaje gurin sai na Usman duk mun san wannan tarihi to haka magabata suke amma yanzu an jari da labatu rabbata hali to shi za ba maganin jini sai na Umar yace to ba laifi bane kanka wanda danka sirjin ka kenan kaji abin da babu turai ke cewa son illo wato dan shari'a kenan wanda ake gunta a ka'idar shari'a to wannan dan naka na shari'a taimakon sa kake dan ya rike baya idan wani abu ya ya ya ya ya ya ka ka za ka yi maza ya za ka fita gefe ka taimake shi ba za ta yanka ta gani ba ba domin zaman yanka a gidanka rufin asirin ka ne rufin asirin ka ne to saboda haka wannan shi ne to ke da ya dawo yace da ita da yau duk abin da ya kakara ni zaki tambaya wala ya gurar nake an kana an kana jara take hira aw tamu kuwa habbu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biki ita ce da ita ce da ita kuma ki daina jiro wata baiwa Allah abun da ya zama ki domin ta fi ki matsayi ta fi ki kyau a gurin annabi alaihi salatu wasallam in kika idan ka rawata to zaki zaki rasa wato abin da zai kulle miki hanya ne kyau yace ki daina jiro wata domin ita wato tana da matsayi fiye da nake gurin annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mata kali yace wa kana li jarun min al-ansar wa kunna natanawabu nuzul ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzil yawman wa anzil yawman yace makoci na ina da makoci da idan ya je gurin annabi yau ni kuma zai tafi kasuwa sannan idan wato na je gurin annabi shi kuma ya tafi kasuwa duk wanda ya dawo zai gaya wa abokin sadewa ga abin da annabi ya faɗa yau shi da ba ka nan shi ma kuma ya zauna sai ya gaya masa ya dawo ce to yau kuma ga abin da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa ba ma kana mu'minuna yanfiru ka fada kenan ba za a yi ga wato a tallama gaba ɗaya ba kenan za a nemi duniya a kuma nemi lahira a lokaci guda yake to shi ma wata rana ya zo ya bani labarin cewa ai annabi ya saki matarsa gaba ɗaya shi wannan makocin to shi ne haka ne sai na Umar ya tashi shi ne ya je wannan kalubalen gidan Annabi alaihi salatu wasallam da ya je karar cewa wato duk sun haɗe wa Annabi kai akan wannan shi ne ya bada shawara ya ce ya Rasulullah idan ba za su ji ba dukka take su har yanzu ya ce idan za su matsa ba gaba ɗaya ka take su to shi ne Allah ya saukar da aya yana goyon bayan sai na Umar akan abin da ya ba wa Annabi shawara to shine wannan ayoyin da muka biya inda tuba ila Allah fa qad zakat qulubukuma in kuka tuba zuwa ga Allah to ku sani cewa lallai zuciyoyin ku sun karkata wa in tazahara tazahara alayhi in ko kuka hade wa annabi kai fa inna Allah huwa mawlahu to a malaika jibrilu yana goyen bayan ta Allah madaukakin sarki yana shine majalisin lamarin sa shine huwa mawlahu wa jibril da malaika jibrilu wa salihul mu'minin da dukkan mu'minai waɗanda suke salihan bayi wal malaikatu ba'da zalika da yadda malaiku malaiku malaiku gaba ɗaya zuwa suna goyen bayan malaika annabi alaihi salatu wasalam sai yace asarabu kuma tabbas shawara sai da Umar ubangijin sa in tallaka kunna in ya tafe ku an yubdilahu azwaja zai canja ma wasu matan daban khairan min kunna wanda sun fi ku alheri muslimatin musulmai mu'minatin mu'minai qalilatin masu biyayya ga Allah ta'ibatin masu yawan duba ajilatin masu yawan bautar Allah tarihatin masu yawan azumi sayyibatin sannan kuma zaurawa wa abkaran da yan mata shine suke cewa wannan wawo ne ina ki kira wawo samaniya kamar yadda suke faɗa wannan kalin sa basu gogun za ka ji da aka zo kan takwas din aka faɗa mun ja faɗan sa a baya ba iya wannan gurin bane a yayi magana akan wawo samaniya ina ga saboda lokaci za mu dora kawai mu bar gabar haka sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Allah madaukakin sarki yace ya ayyuha allazina amanu ya wa'anda suka bada gaskiya ko an anfusakum ku kiyaye kawukan ku tsare kawukan ku wa ahlikum da iyalanku daga ina naran daga wata irin wuta sai Allah ya kawo shi na kira Allah bai ce ko an fuka kuma a hali kumun nara ba domin a larabci da bambanci in aka kawo shi bil ma'rifa amma da nara wata irin wuta wacce ba wanda ya santa sai Allah to ku kiyaye kanku da iyalin ku daga shiga wannan wutar wanda kawai dan kwatance za a yi ba kamar ka ce wannan wata irin wuta ce sai Allah ya ce wa qudu hannasu ita makamashinta ba za ta ke siyowa a kasuwa ba a gidan nan ko itace mutane ne eh shi ne annas wani idarata da duwar alaiha mala'ikatul kilab a cikin wannan wutar kuma akwai mala'iku masu tsauri shilalun masu tsananin karfi la ya'suna Allah ma amara kwata kwata ba ta saba wa Allah duk umarnin da ya musu wa yaf'aluna ma yu'marun sannan suna aikata duk abin da Allah ya umarce su da shi sai Allah ya ce ya ayyuhan ladina kafaru ya ku wanda kuka kafirta ku kuma la ta'jadu bil yawm kada ku ba da wani hangari yau ba yace kar ku ba da wani hangari a yau inda ma tuki zauna kai abin da za a yi muku yau domin inda ma tufidu al-hasr ala rabbi ma kuntum ta'malun abin da kuka kasance wato kuna aikatawa to nan malaman tafsiri abin da suke faɗa kafin mu yi shiri akan ayar Allah yake ko an fita kuma halikum naran ma da yake ai adibu wa alimu ku ladabtar da su ku ba su ilimi wayan abubuwa ne ibn abbas yake ko an fita kuma halikum naran ai idan malubi da adilla ku yi aiki irin yadda Allah yake ayi na biyayya wa taquma asillah ku kiyaye sabawa Allah wa muru alaikum bizikri ku ka umarta iyalinku da yin zikiri zikirin da maka tabbatar a gida an yi amma wani zaka ji yana tambayar yara kun ci abinci ba ruwansa da zikiri kun yi goma ku ruwan ku amma da safe za a ce sun karya duk muna tambayar yara wannan wanda kuskure ne kuma ka su tambaye su zikiri domin wannan shi zai ba su kariya ta daga bakin mutane da hazada da kowane irin aiki wannan zikirin amma da yawa mutane ba su damu da wannan ba kawai za ka iya ruwa yara da kurta ba tare da an yi zikirin safe ko na yamma ba ko na kwanciya ba to shi ne ma da yake gaya mana anan yake cewa yunjikum Allahu minan nar in kuna yi ƴaƴan ku haka Allah zai tsiratar da ku daga shiga wuta imamu katada yake ya muruhum bi da'atillah abin da ake nufi ko umarce su da biyayya ga Allah wa yanhahu an ma'siyatillah kana su sabo wa an yaquma alaihim bi amrillah ka tsaya akan tsayin daka wajen umarni dangane da abin da Allah ya bada umarni wa yamuruhum bi wa yusa'iduhum alayhi ka taimaka musu a kai duk abin da ya zanto na bin Allah ne kai tsaya tsayin daka a yi da kai bai za a aika lillahi ba asiya in ka za su saba wa Allah to wannan kuma yake kai musu tsawa haka ma imamu da haq da imamu muqatil suka faɗa haqqun ala al-muslim an ya'lama alahu min qarabati wa ibadihi wa abidi wajibi ne mutum musulmi ya sanar da iyalinsa ƴan uwansa na jini da bayinsa maza da mata sannan ya koyar da su ma faradallahu alaihim abin da yake na wajibi a kansu wa ma nahahum nahahum Allahu an da abin da Allah madaukakin sarki ya hane akai kullu abin da yake na wajibi akan mi akan iyaye to ga hadisi da Annabi alaihi salatu wasalam daga wato um um ibnu rabi ibnu tajara da kakan da shi kuma yake Annabi alaihi salatu wasalam yana cewa murutta bi yadi salati idza balaga sab'a kini ko marci kananan yara da yin sallah da zarar sun yi shekara bakwai fa idza balaga ajra sinina fadribu alaiha in suka kai goma ba ta yi mutu na dari addibu alaiha lalle ku mutu na dari akai malaman fiqh suna cewa haka nan shi ma abin da ya shafi azumi eh domin ya hanto sun goge idan azumi ya zo a rika koyar da su kamar yadda muke wa yaya in mutum ya zo a ce kayi rabi to shikenan wai ya dan saba kuma sai a ce dan tsara gaba har ya zo ke yin duka duk wanda yana ɗaya daga cikin abin da ake kira ko an fusakum wa ahli kuna a wannan gaba da ke zo ƙara jan hankali iyaye wallahi kun ga kamar yadda magabata suke faɗa a da take zamani kala uku ne akwai zamanin da ɗan ka yau za ka ce in ya fito ya yi alaƙa da kowane yaro domin duk yara na da yi yake kuma zamani na biyu zai zo wanda ɗan ka zai fito ka ce alaƙa da kowa amma ban da wani da wani yace zamani na uku kuma kanka zai wuce ka ce ba na son ganka da kowa sai wani da wani a wanne muke a na uku muke ko a na ƙarshen muke yanzu ka'ida ko yau na da wani incident da ya faru wani ɗaya daga cikin iyaye ya zo a islamiya nan sai ya fara makaranta jami'a level 1 yaro ne kun san yanzu yan level 1 din su da yara ne to saboda haka ya fara jami'a yace kawai ya dawo daga unguwa sai ga yara hudu biyu a kofar gidansa yan matasa sa'annin ɗansa saboda haka ya zo ya buɗe ya tuna a tsaye a kansa saboda rashin tarbiyya irin ta ta mutu yanzu ka ga mun sha faɗa a baya idan an ka ga datti da ko ba baban ku bane dole ka kai shi dole ka bashi hanya amma yanzu ture su aiki ba su da wani kima sai dai a rika baban tuwa da wai ba baban ku bane baban tuwa ne to saboda haka yace ya shiga ya bude ya je shiga kawai ya ajiye mota sai ga dan zai fito sai ce ina za ka sai yace wani wanda ake a waje yace zuwa yace wasu ne abokan da suka zo wai ina abokan ka ne amma ban da mutuncin da za su gaishe ni kawai sai ya fito yana fitowa sai yace sai yace da su me kuka so yi sai suka ce a wai littafi za su karba wani littafi ne waye sai yace ta mutu ba ki so ya kore su da ya dawo da ya ɗauko ita ya ce da shi wallahi ko ka gaya mun gaskiya ko kuma za ka gane kura da ƙarshe ya ce wani abu da da ya kace ka ce ce sai ka kora abu ya ce wannan abin da suka zo karba yana karba abin sai ga abin kisha ne eh shi da littafin sai ga abin kisha ne saboda haka nan da nan hankalin sa ya tashi suka yi abin da zasu je yake a ina suka haɗu da shi yake a ina ne ko yake sai yake ai yaron abokin sa ne yake a ina yace a Baitulariya abokin sa ne yace a to shi a ina yake sai yake ai shi yaron yanzu ma ya gama secondary da kyar shi kuma yana jami'a saboda haka ina zuwa kawai sai aka ce mu ai baban wasu yara ya zo amma bai same ni ba zai dawo to yau da na zo kuwa ne za a gashi ya zo a buɗe yana jira na fito ina zuwa da yake gaya mu cewa ga abu da ya faru ya je har gidan yara ya samu baban ta je sallama da baban yara yi min bayanin abin da ya faru sai baban yara ya ce ya ce wa shi wannan yaron da aka bi da shi ce kai kai yaron da yake ne gare da mu'amala da shi wancan ba shi wani yaron yake gaya wa haka ya ce kai ne kai ka mu'amala da shi to bayan sun gama wannan duk ba ni shayi shi ko abin da ya dama shine ba na son wake ɗaya ba ta gari ba na da zuwa Islamiyya sai dan ban sani ba gaskiya je yawa dan ba zai yi ku kawo wanda zai zo ya sa abin da zai zo ya bata ya bata a cikin yara ba kasa control ba ya abin da zai faru in ka ga in ka ga nayi kora ko to ina nayi kora ne akan abin da zai nasu domin malaman fikihu suna cewa itikabu akafu zararai wajibi in matsala ta zo guda biyu da baki irin da baka baka to sai a dau baka baka amma idan abin abu zai gyaru ba ma za ka sani ba mun muna da guidance and counseling sai mu dau kira yaro mu ba shi tarbiyya mu ce kadela wani abu in bai yi karfi ba kawai mu wuce gurin amma idan ya yi karfi sai mun sanar da iyaye to abin da ya dama shine da aka ce dan islamiyya mu da muka zo uban ya zo yaron ya zo ya rike mana kwalokwalo bai san gidan yaron ba muka ce a wannan aji yake ya kaga babu ajin da yake da karshe dai muka mahaifin waya domin shi yaron ya kai shi gidan ziyara da karshe na kira uban da ya dawo muka dauki na tsara yaron kafin uban shi sannan muna zuwa aka yi sallama da mahaifin muka tafi da ɗaya daga cikin malamai ana zuwa sai muka ga yaron ba ma ɗaliban mu ba ni ba ma san shi ba sai nake to yanzu hankali na ya kwanta domin wato bare zo bare yi ku zo mu kitso da kwarkwata ba ba zai yi ba to wayannan abubuwan da yawan iyaye ina faɗa sau da yawa iyayen mu yanzu sun damu da ƴaƴan su suke turanci kawai ba zai yi bane ƴaƴan su suke turanci amma na rantse muku da Allah na rantse da Allah wallazi rafa'a samawati bi ghairi amali tarawnaha majority 75% na rantse da Allah private school suke koyar da shi na rantse muku da Allah wannan maganganun da nayi kuma ku je ku yi bincike a hizba za a ga mu majority yaran mu a private school suke koyar da ni mun dawo da yaran mu kiyaye yare amma ba ruwan mu da tarbiyya ba ruwan Allah da wannan ba muna so yaran mu su zama kwararru a harkar komai amma a kula da tarbiyya duk makarantar da kaje duk irin yaran da suke in babu tarbiyya ka hakura da nan domin tarbiyya ita ce awwala ita ce awwala yanzu yare ko a me yasa duk duk da dauran ta ba balewa suka ci ma har yanzu ake faɗa su turancin suna yi har yanzu har mutum ya mutu ba zai iya turancin su ba amma har suka mutu da babban rigar su da rawani a ke turanci daban wannan rashin mutuncin daban to kullum a rika duba fakir shi ila yu'i idan ka je ka duba yanayin mutane ka gaba su da tarbiyya kar ka ba su danka domin mara abu baya bayarwa in mutum yake zai ba ka riga ba da duba ta cikin ta amma majority mu ba ma duba wannan abin da yake yi mafi yawan mu mu proprietor da suke da makarantu ya after customer ba ka so ka kira kanka domin kana kira ɗanka dubu sha biyar ɗin da ake bayarwa ko dubu ashirin ko dubu sittin ko ɗari da ake bayarwa daga lokacin an daina shi kuma wannan yake kallo kullum ke yake kallo to shi ka yaro zai kada shi mutunci a kyale shi gaskiya iyaye ku ƙara kula da kyau ina ƙara faɗa kamar na rajin nuna mun lokaci yayi cewa wato haihuwa ba dole bace amma kula da addini ba wanda yake sai ka haihu amma ka yi zuwa sanadiyar ka wajibi ne ka tsaya ka kula da shi wajibi ne Allah ya sani aiki mu faɗa muku gaskiya ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar da yake gaskiya Allah ya sani abin da muke jin cewa mu ne za mu yi shi muke faɗa yawa saboda haka wannan shi ne wa ma ala rasulin illa zalabul mubin amma dai kowa ya rasu yana bibiyar tarbiyyar da Allah ya bada amana awwal da muka faɗa ne da Allah ya bada nan sa wanda muka yi kuskure Allah ya bada tarbiyya ya yi kamar yadda nan ne matakin da zan kara annabi ya ce man la yashkurin na la yashkurin na ina ƙara godiya matuƙa a bisa girmama ni da aka yi da karamawa da kuma wato takrimi na kanku da kuka yi da jika rana da biyu na gobe ba da ke da fatima alƙur'ani na hajja ko ta kawo wannan na tsara an girma ba an bayan halarta da aka yi kuma akwai bayan Allah da wato sun sun sun ba da gudunmawa matuƙa musamman ba ne ke ba zan gobe wani aiki da tsada da ji gaskiya ni a ɗabi'a ta ko naira ɗaya gaban to ka haɗa ni da yi domin dole sai nema addu'a da nake jin na ji kuma nan ya masana alaikum ma'rufan fa fasihu wa idan da ma tukasihu lahu fad'u lahu duk wanda ya muku alheri ku kubiya to ko shakka ba ba ko wadanda ba ji na samu suna ba sun ba mu gudunmawa ba ne ke sosai da sosai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mu da alheri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kula da yayan mu gaba ɗaya kowa Allah ya faranta masa da yaya masa da ta alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya saka mu da alheri ya sa mu gaba lafiya Allah ya ba mu da muna ne mai ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lafiyan sa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi mana Allah muna roƙon Allah da sunayen da tarawa da tsohon da wanda ka ana tarawa mana a cikin duniya da lahira وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعليكم السلام آمين معك وعليكم السلام نعم نعم Kita tambaya? Ai wani da na tambaya? to ji ke nan da Allah za a duba ai suna jin ka mun gode da wannan shawara Allah za ka alheri mun gode sosai